لله الحمد لله الذي أكرم البشرية بإرسال أكرم خلقه وأفضل أنبيائه ورسله أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه اتقوا الله تعالى واحفظوه اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله أفضل زاد اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله سبب نيل كل مرام عباد الله اعلموا أن من أفضل العبادات التي تقرب العبد من ربه وتزكيه وترفع مقامه عند ربه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها عبادة لله تعالى تثبت محبة العبد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتكمل له شهادته, شهادته بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صح فيها من الأخبار ما هو حري بأن يكون حافظا لكل ذي قلب حي إلى المسارعة في هذا الباب ليحظى عند الله بحسن الثواب والله عنده حسن الثواب يا عبد الله إذا أردت أن يصلي عليك الله تعالى عشر صلوات فصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة رواه مسلم وإذا أراد العبد أن يصلي عليه أن تصلي عليه ملائكة الله سبعين صلاة فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على رسول الله من صلى على رسول الله صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة فليقل من ذلك أو يكثر رواه أحمد ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل من ذا فليقل العبد من ذلك أو يكثر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kuma kiyaye Allah mu bi dokokinsa ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah domin mafificin guziri shine tsoron Allah ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah domin kuwa tsoron Allah shine sababin samun dukkan abin nema ya ku bayin Allah mu sani har yanzu cewa daga cikin mafifita ayyukan ibada waɗanda suke kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa kuma su tsarkake masa zuciya tsarkakewa su ɗaukaka matsayinsa a wurin ubangijinsa to daga cikin irin waɗannan ayyukan ibada akwai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ibada ce ga Allah wadda take tabbatar da soyayyar bawa ga Allah kuma take tabbatar da soyayyar bawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan tana cikawa bawa imaninsa da shaidawarsa ga ashhadu anna muhammadan rasulullah lalle akwai falaloli masu yawa da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kaɗai sun isa su sanya mutum in ya ji su ya zabura zuwa ga wannan kyakkyawan aiki kuma babban aiki shine salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin mutane sun gafala daga wannan aiki ko da sun yadda da shi sun yadda aiki ne ibada ce mai girma to kaɗan za ka samu mutanen da suke aje lokacinsu kawai suna salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle idan bawa yana so Allah ya yi masa salati kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi ya ambata in kana son Allah ya yi ma salati to kai wa manzan Allah sallallahu Alaihi salati ɗaya Allah zai maka goma wace irin falala ce wannan guda ɗaya za ka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi kai kuma Allah zai maka salati goma ko dan wannan ya isa a ce ka ware lokaci kawai kana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya min salati daya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai masa salati goma ka tambaya ya bawan Allah waya salatin Allah yake ai Allah ko bai ma salaci ba ya ambace ka kawai a ce Allah ya faɗi sunanka an gaya wa mala'iku sunanka kawai ba a ce komai ba to ya isa ballantana a ce an ɗaga maka matsayi an gafarta maka zunubai an faɗi sunanka an ce wane ya yi salaci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya maimaita wannan sau goma wallahi ba karamar daraja mutum zai samu ba in aka ce ya kai ga wannan matsayi Allah ya ma salati goma saboda me kayi wa manzansa salati guda ɗaya Allah ya ƙara wa manzan Allah sallallahu alaihi daraja ya kai bawon Allah in kana so mala'iku su yi maka salati guda saba'in to kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati guda ɗaya ya tabbata daga hadisin abdullahi ibn amr ibn al-amr ko ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yana cewa man salla ala rasulillah duk wanda ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa mala'ikatuhu sab'ina salatan Allah da mala'ikunsa za su yi masa salati har guda saba'in mala'ikun Allah su yi maka salati sau saba'in saboda kayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati guda ɗaya shi ne annabi sallallahu alaihi ya ƙarasa yake cewa falyuqallil min dalika aw yukfir ko kaɗan yayi ko da yawa yayi to haka abin yake ma'ana in kana son falalar ta ƙaru ka ƙara in kai kwaya ɗaya ka samu a yi maka sau saba'in to in ka ƙara a ƙara in ka ƙara a ƙara in ka ƙara a ƙara ba sa gajiya aikinsu kullum shine bautar Allah to kai kuwa a ce ka samu wannan falala don me za ka yi wasa da ita a ce ba ka nemanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu a wani hadisi yana ambatawa cewa man salla alayya salatan wahidatan duk wanda ya min salati guda ɗaya sallallahu alaihi ashara salawatin wa hatta anhu ashara khati'atin wa rafa'a lahu ashara darajatin duk mutumin da ya min salati ɗaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai masa salati goma sannan kuma Allah zai sauke masa ya ijiye masa ya yafe masa ya gafarta masa ya gusar masa ya kaɗe masa laifuffuka guda goma sannan kuma za a ɗaukaka masa daraja guda goma ko daraja ɗaya aka ce ka samu a gun Allah ta ishe ka duniya da lahira ballantana a ɗaukaka maka har goma ya ku bayin Allah fa'idoji suna da yawa hadisan nan kuma suna da yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni أكثر صلاة أكثر الصلاة عليك ونبا الله كي يدوي كي تيو من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتني إنا يوي تامك صلاتي يا رسول الله فكم أجعل لك من صلاتي نو كتي سو تو نو كتي سو ما صلاتي يا رسول الله قال سيتي ما شئت duk abin da ka so ka yi sai ya ce zan sanya addu'ata da zikirina duk da nake yi a rana rubu'i naka ko in ce rubu'in wannan duka salati ne a gare ka sai ce ma shi ita in ka so kai hakan fa in zidda fa huwa khair amma in ka ƙara fa alheri ne gare ka sai mutumin ya ce as-sulus to in me da shi kashi ɗaya bisa uku wancan na farko rubu'i rubu'i shine kashi kashi ɗaya cikin hudu kaga kuwa kashi ɗaya cikin uku yafi kashi ɗaya cikin hudu yawa qala sai ya ce ma shi ita فما زدت فهو خير إن كقارة ويا في مك الهيري قال قلت سيسي سينشي النصف من شي ربي منا معنى إن يسولا ذكري إن كرنت القرآن إن استغفاري إن يحيللا rabin kuma duk salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce in ka ga dama kai haka amma in ka ƙara alheri ne gare ka qala sai ce as-sulusain in mai da shi kashi biyu bisa uku tufad kenan ƙala sai ce in ka ga dama kai haka amma dai in ka ƙara shine mafi alheri gare ka sai ce nisfi fa zan mai da shi rabi ƙala ma shi ita fa ma zitta fa huwa khairul lak qultu sai mutumin ya ce aj'alu laka salati kullaha duk zikirina duk abin da zan yi na addu'a zan ajiye shi ya zama kawai abin da zan ambata na zikirina shine salati gare ka ya rasulallah ƙala sai manzan Allah sallama ya ce masa idan in ku kai haka tukfa hammuk to za a isar maka damuwarka ashe duk mutumin da yake so damuwa ta tafi ta bar shi to ya zauna ya riƙa salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zagi ba ƙunƙuni ba jin haushin kowa ba hassadar kowa talauci ne ya dame ka abin da kake wahami a zuciyarka ne abokan gaba menene damuwar duniya ce rashin menene ya dame ka zauna kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko baka roki komai ba Allah zai yayi maka damuwa kuma ka gwada ka gani in kana yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai cire maka damuwa zaka ji zuciyarka sawai ba za ka rika jin haushin kowa ba za ka kwantar da hankalinka talaucin nan da ya damu kowa sai ka ji ya zo maka da sauki ga talaucin amma sai Allah ya baka haƙuri sai Allah ya cire maka damuwa ba za a ga kana tagumi ko a ce ka kasa bacci ba saboda me kana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yughfaru laka dhanbuka kuma za a gafarta maka zunubanka Allah zai gafarta maka zunubai in ka sanya kullum kana salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya jama'a in muka ci gaba da wannan sai ɗauke mana dukkan yininmu muna magana akan falalar salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kammala wannan zance akan falalar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fa'idoji wajen guda arba'in da malam ibn al-qayyim ya ambata a cikin littafinsa da babu littafi da aka faɗa akan falalar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan littafi insha Allah ta'ala mako mai zuwa za mu cika zancen mu akai muna roƙon Allah madauki ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقنك Allah ka sanya mu cikin bayin Allah na ƙwarai masu girmama ka masu kuma girmama manzanka sallallahu Alaihi wasallam Allah ka ƙara mana ƙaunarsa da yawaita salati a gare shi Allah ka sa mu samu cetonsa gobe ƙiyama ya Allah ka sanya mu cikin mabiyansa da za su raka shi shiga aljanna ya Allah kar ka haramta mana zama tare da shi a aljanna Allah muna roƙonka ka ɗaukaka shi ka ɗaukaka ƙaunarsa a cikin zukatanmu Allah kuma ka ɗora mu akan tafarkinsa Allah ka ɗora mu akan tafarkinsa mu fifita tafarkinsa akan tafarkin kowa a duniya ya Allah muna roƙonka Allah ka tashe mu musulmi ka karɓi rayukanmu musulmi ka tashe mu musulmi ka shigar da mu aljanna musulmi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا roƙonka Allah ka bamu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka tabbatar mana da dukkan alherin da wata al'umma take so Allah ka bamu Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka dora su akan tafarki madadashi Allah ka hana su zamiya Allah halin da za a zo a shiga na harkokin siyasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa a shiga lafiya a ƙare lafiya Allah ka saba za a zubda jinin musulmi saboda waɗannan al'amura ba, ya Allah ka taimake mu ka ba mu shugabanni na ƙwarai masu tsoronka waɗanda za su yi abin da za ka yadda da shi wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah